الرحيم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم wai gani yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya nace da imanin kafirin makka kowace hanya da ya ga zai iya samun nasara da su yi imani da shi sai ya bi ta ya bi wannan hanyar kai ya kai da ya je kofar gidan kowanne daga cikin su kuma a cikin dare saboda su yi da shi daga shi sai su kar ma wani ya gani su ga kaman ɗafƙancinsu ne har ma ko sau ɗaya ana ruwan sama ana sanyi ana ruwan sama mai ƙarfi sai abuja alhaji ana ƙwanƙwasan ƙofarsa waye haka a wannan lokacin ya ce muhammad ne ya ce to muhammad nawa ne a makka kuma dai wanda na sani kam da kire zo kawai yana buɗewa kuma sai ga muhammadun ne shi ɗin daidai sallallahu alaihi ya ce lafiya muhammad ya ce lafiya ɗan ya ce me ya kawo ka ciki wannan lokacin ce wallahi na zo saboda in fid da kai daga kafirci zuwa musulunci saboda in tsirar da kai daga wuta da take kunna ma ka tana jiran ka rasu ya ce don kawai in shiga addinin ka ya ce kai kake ganin kawai ne sai ce to ai iri na kuma addinin naka nan ta kire shiga je ka in mun haɗu gaban allah zai shaida zan shaida ma ka isar mu ni ne naki idan ka yi dariyar sashi ɗin ba shi da rabo to ka tausaya ma wanda ya tako da kafasa kuma zo kiransa ɗin sannan kar ka saɗe ka ce ya zo a banza zai koma bai zo a banza ba ya zo Allah ya gode mai wannan takun da ya tafi ɗin da ganin Allah Allah ya shaida mai kuma ya ƙara wani daraja a wajen Allah. Sallah sallah. To shi ne laisa alaika hudahum, me laisa alaika hudahum? ba mu tilasta ka lalle sai ka shigar da su a dole ba addini shi ne laisa alaika huda shiryuwarsu ba a kanka take ba a kan wa take a kan Allah kai kira ce kawai naka wa ma'alar rasul shi kenan kowane ma'aiki isarwa ne nasa saboda haka karka zama wani wataran mai nacin kira ga mutum zuwa ga hanyar kwarai kaga ya kauce ka yi ta damuwa ka yi ta damuwa abin har ya ya hana ka nutsuwa ya hana ka ka zanna da kunci ce kamar wani dai so na ke dai ya su shiryu dai kaza kaza kaza yi kuma ya zan yi da wanin nan laisa alaika hudahum annabi ma aka ce laisa alaika hudahum shiryuwar al'ummarsa ba a kansa take ba akan mahaliccinsu take lallai na an ba mu ƙi duk duniyan ta bi annabi ba to haka Allah ya kaddara ya kaɗi walakin Allah ya haji man ya sha'u Allah ne yakan karkatar da hankalin ga wanda ya so kan gaskiyar da annabi yake kira zuwa gare ta Allah yakan shirya wanda ya ga dama wa ma tunfiqu min khairin har yanzu ba mu fita cikin wannan tunfiqo tunfiqo yunfiqo yunfiqo ne nan allazina yunfiquna har yanzu ba mu fita ba wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum yawa duk wata dama da zaka yi kyautar ta ko duk wata duk wata duk wani wani arziki da zaka dauka daga cikin naka ka kyautar da ita duk wata kyauta da zaka yi a cikin arzikinka ha duk wata kyauta da zaka tashi ka ɗauka daga cikin dukiyarka ka yi wa wani to fali an fusikun don kanka ne ba don shi ba don kanka kuma za ka fi shiri ba duk amfanar da ya yi abin da ka ba shi wallahi ka fi shiri ba kai wanda ka yi kyauta kar ka ɗauka shi kenan ka ba shi ka yi asararsa ka fi shiri ba ko ma mene ko mota aka baka kana gani shi kenan sai ka tare ka je inda kake so ka dawo to wanda yake kyautar ya fi moriyarta kai an barka kai da shan mai ne mai tsadan nan ala ma iri longa amga ina muna tare fali anfusikum duk kyautar da kuka yi don kanku ne ba don na wama tunfiqun wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah dan Allah duk abin da kuka dauka kyauta da za ku yi daga cikin dukiyar ku dan Allah ta zama dan Allah ta zama don ne mariyar dar Allah kar ta zama don wani abu kai da Allah rufe mana bakin sa dinan da Allah dauko yar wata 200 da Allah ka rufe mana bakin wannan kaga ba dan Allah ba kenan dan yayi shiru ya tafi ne go to shi kenan ya shiru ya tafi ladar ka iyakacin ya shiru ya tafi bar jari ko ne sai mu awara wama tunfiquna illa ibtigha'a aiwa wajhillah duk abunda abunda za ku in kyauta ce in sadaka ce in zakka ce to da Allah ku yi ta dan neman yardar Allah shine wajhillah ku nemi yardar Allah wama tunfiqu min khairin duk abunda kuka kyautar daga cikin dukiyarku shine wama tunfiqu min khairin to yuwaffa ilaykum Allah zai muku sakayya kuma kusan cewa mawadaci ne zai muku sakaya ba marwaci ba haka ce wani zai masa kaya waye wannan din da zai masa kaya kai mawadaci wani ne a kai za ka samu za ka samu amma na yaka shi da dabo mai mu warjar ta mu har sali mu kuma jaka wallah hayya shi la ka wala farin jini da kosa to shine wa ma tunfiqu min khairin maza maza sai yace yuwaffa ilaykum duk abin da kuka kyauta daga cikin dukiyarku to mawadaci shine Allah zai muku sakayya sakayyar Allah sakayyar Allah ba kaɗan bace kuma sakayyar Allah ba wai sakayya bace ta ɗan wani lokaci ta yanke ba in ya zubo ma sakayyar ba ma ki wallahi har har ƴaƴan jikokinka suna amfani da wannan sakayyar haka Allah Allah nokkai turo noma kawai Allah nokkanen turo no en moƴƴe shine yuwaffa ilaykum wa antum ku dinnan la tuzlamun wai ba za a zalunce ku ku yi abu sannan a saka muku kadan ba shi Allah yana gani kamar in kai abu na alheri ya saka ma dan kadan ya yana ganin kaman yayi rowa ne shi Allah to Allah yace ba zai cuce ku ku masa don shi sannan ya saka muku kadan ba yana gani kamar in ya saka muku kadan din ya cuce ku ne ya wallahi mu ba sai dan maganin ya fahimci to shi yana ganin ya masa kayyar kaɗan ne kamar ya zalunce ka aiwa wa antum la tuzlamun na ai la tunqasuna minhu shay'an eh sannan kuma don kun yi sadaka ko kyauta wai don wannan sadakar ko don wannan kyautar daga cikin dukiyar ku Allah ba zai rage muku wadatar don wannan kyautar da kuka yi ba a ƙara albarkar zai dokta hokkitiri nder shahum nder nder mardima ko nder jawdima way allah ustantama ɗum gam a hoɗɗon hokkitira ɗum ustatama ya hokkitira ɗo sengiya ta ɗo boyi awa e a liiƴo ñaamo e liiƴo sengiya to hoftata ɗengiya bo nano bo e jaɓa e a hokkitira nano sengiya ñaamo bo e ɗum e ɗum mbaƴana ñaami ñaamo ngal jaɓa nam joni kiisoɗa ndaara dokki allah ɗe kam ko gaɗan ɗe mum hokken ɗe hiisa ndaara ɗum ɗume gaɗa ɗen allah ko hokkata en dokke muɗum hawtuɗe ɗe fuu koɗe dara a handi e maji allah hokkumaɗe ɗe ngale gaɗanɗamo de koru kowa en mbeƴitatako sosai no moyiɗi ni kam gatten heɓiya bouché en للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل ونم بو يحسبكو أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير كذبه فإن الله به عليم نعم القرآن قال إنك ويل والله إنك دلنك نانا تن والله والله كبدي وسكوني عندي نانا عندن كنغل ياتا وسكوني كبدي كبدي كبدي نعم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل ɗayan wuri fukara kan duɗe sadakaji e zakkaji latoɓe ɓe gurdata sey e maaji e neɗɗo ɓe gurdata sey e dokke sembe maɓɓe heƴa hewtana hew- hewtinayɓe ɓe ñamda e sembe maɓɓe dole sey a liƴanake ɓe a faami eywa to kamɓe woni lil fuqara ay allazina uhsiru fi sabilillahi ɓen woni ohsoro joni enen ɓen en fuu meɗen ɗo enen fukaraɓe mi wi'ayi laamiɓe mi wi'ayi waynaɓe mi wi'ayi ɓiɓɓe lumo enen ni o fukaraɓe mami fukara ni nga foti ni nga foti fukara o allazina ɓen ɗon ohsiru fi sabilillah ɓen ɗon de'itinɓe yonki maɓɓe ngam diina allah fa'a yeeso wato ɓe darni ngal huunde fuu wala ngal ɓe ngaɗata sina yarki diina yeeso usukoni o kam ta wallitamo nder dokke ma e sadakaji ma mo dokkata en gurtiɗo dilla e jangirde ñamdu ndu mo ñamatama sey mo barowake mo yaha wuro ndo mo tuufe yahmo wuro ndo ɓe bollontamo mo yahmo toro ñamdu wuro ngo ɓe dakere he miñere homma enta kon kesum tawa ba ma kon e ñama yitere ma e leppito ñiri ndi e nder wuro goɗɗo a yehi toraki ta heɓini ndi waranma dolo ma ta ñamayi nde jorɗoɗa ɗon a o sokoni o handa e hokkeki nden ƴaɓɓitoɗa mo dilla to moye dokka ballowo diina jarowo diina yeeso kobo kobo kaftinowo hoore muɗum ngam rondo diina kan yara ka yeeso a faami alsuni allahina uhsiru fi sabilillah e zamanu men hannde ɗo kam ɗum hamɓe amma e zamanu annabijo allah sallah sallama ɗum fukaraɓe jooɗiɓe lesdulaɗo allah eɓe janga kamɓe goni sahabu en maako ɓe ngala luumo ɓe ngala gese ɓe ngala hoggo noon ɓe jooɗi sey ko allah tallanoyi waddani ɓe annabi joola wiyara bisimilla moɗo risku allah allah fo talloye riski waddu bisimilla mo on e majum noon ɓe gurdi goɗɗo ko haɗi ɗum luumo ko haɗi ɗum deɓal ngam to annabijo wi'a gokka nowru mum nanayi ka e dow yaha tefowa risku rella ko annabijo allah wolwi e dow muɗum igga relli risku ɗum jooɗake nani ko annabijo allah won honnduko muɗum wurtini haba kanjum giiɗa diina ka ka warani en takotoye sahabojo o wima qala rasulullahi sahabojo o wima sami'tu rasulullahi sahabojo o wima kunna ma rasulillahi ni da gatta ka moɓanki en ko wurti daga honde kollulaɗo allah o wima annabijo wi ɗum o wima nani annabijo allah e wiya o wima nde goo annabijo allah wasakini ɗum ni fa ɓe tattoroyi moye fo e ko nani to sahabojo goto ummake e wolwa annabijo allah e wiya kaza ɗo wiya kaza ɓe fuu maɓɓe sey bahe maɓɓe e mbaɗani tan ay kimɓe nanduka ay kimɓe nanduka allah yardano en ɓe to on nani ɗum wani sahabo en kala taw ɗum ɓe ke sahabo en ɓe wurtiɓe gure maɓɓe ɓe acci rewɓe maɓɓe ɓe acci ɓiɓɓe maɓɓe ɓe acci dañoɓe maɓɓe ɓe acci leŋi maɓɓe ɓe acci jawle maɓɓe ɓe jooɗi les ɗowdi annabon kako ngam ɓe nana diina nden nde annabijo allah wari waynitaki ɓe accey duniya noddi ɓe dari dow gabbeteɗo wi usokoni jottinaneyam ko nanɗon nder lebbi ɗi ko nder balɗe ɗe usokoni to woɓɓe ɓe gi'ayi yam to on gi'iɓe jottinaneɓe ko nanɗon to am ay bo rakka ɗum yottinande nden ɗon ɗon to ɓe jottinana to ɓe jottinana en to ɓe jottinanayi da deftere nde ma bindataki binduɓe deftere ɗen da ɓe bindayi imamu suyuɗi ma on ni imamul mahalli on ni kawtuɓe binduɓe jalaleyni ɓe da ɓe bindayi ɗe to kamɓe woni uhsiru fi sabilillah aywa ɓe taƴani huunde fuu ɓe jooɗani ngam diina allah yaha yeeso ngam ɓe balla diina kamɓe woni allahina uhsiru fi sabilillah aha la yastati'una darban fi l ardi sune sune wanda suka zanna kaga na ɓarke zuwa fulatin jiwa amma dai ka gane ko allazi ya kamata kana ɗan gyara murya inna inna inna inna kuɓuce aywa wanda suka zanna don su kai addini gaba ko sune na'am aiwa aiwa imam imam as-suyudi yace fa alladhina uhsiru al-fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah nan yace al-qur'an ahli sufan su 400 da wani abu aiwa dukkansu kuma muhajirai ne wanda suka yi hijira suka ƙauro daga garukansu suka taru ƙarƙashin annabi don su ji annabi don su ga annabi don su yi karatu wajen annabi tabi ai kuma shehin ya kai to shehin su annabi ne sallallahu alaihi wasallam ai na'am wallahi ai wannan eh la yastati'una darban kasan me ya ajiye su annabi sama musu wani waje yayi musamman ya keɓe cikin masallacinsa a madina yace yan uwana ku zo ku sai suka biyo shi yace dan Allah ku zanna min nan duk lokacin da na neme ku na tadda ku anan kuma kar ku je ku sauka gidan kowa nan cikin ɗakin Allah masallaci na ya ishe su ɗari hudu da wani abu nan suke kwana in kaga sun fita to ficewa za su zai su yi alwala ko kuma su yi ɗahara su dawo annabi wani sa'in yi ta cikin gida ya zo ya hira tsakanin su zai zanna su kuma suna walwala suna ta farin ciki annabi ya zo mana hira ko ku dai san cikin gidajen ku ga mu da annabta muka yi hira jiya in ko kun yi hira da iyalan ku kuje ku mu da annabta muka yi hira Allah ba mamaki wani sa'in ci abu hurairah ce je ka wajen mamarka ka dauko koriyar nonon nan a jojin sai da Aisha wa azwajuhu matu aiwa dauko ƙwariyar nuna titi a kawo alƙwarar ya sha su sha ɗaya ba beton ta gidau leson matsakon dumani kun leson sala jana ko leson ayo ita waye bai fajiri bai gara bai gabo ɗaya gobe kirdo ya annabin kawo to ɗaya wani sahabo ne a kai to ɗum inna ni ma sahabo ne kayan wartanta mandar hakkilo ma ewa na'am Allah ya ƙara musu yarda la yastati'una eh ban ƙare ba bare mu idan idan idan za a fita idan za a fita idan za a fita yaki su ne mutanen farko da annabi zai zo ya shawara da su saboda yana ganin su kamar makwabtansa ne ga gidansa ga sunan cikin masallacinsa kuma su yi ta yin fatawa saboda haka sun fi ilimi ahli sufa sun fi ilimi fatawa suke ta tambayan annabi kuma in aya ta sauka bayan sallar isha kafin asuba fitowa yake annabi ya zo ya gaya musu su rubuta ayar kan a waye gare wani ya jita su sun karance ta sun haddace ta kuma dukkan ɗari hudu nan mahaddata ne al'alaran momi ne ratatatatatata su wane ne su miqdad su salman alaran momi ne duka to ngalon ngalam jonurde annabi so ɗum kiskaadi maɓɓe allah saka musu da alkhairi allah haɗa mu da su a gidan aljanna yahsabuhum aljahilu aghniya'a yahsabuhum aljahilu aghniya saboda me min at-ta'affufi ga su su talakawa ba su da kowa a garin ba su da komai a garin ba su da sana'a ba su da abin hannu wallahi kun ji na rantse muku wallahi wani rigarsa ɗaya ce wallahi wani rigansa biyu ne dukkansu ba kowa yake da riga uku ba salman ɗin nan da kake ji salman al-farisi in zai zanna sai ya tattara rigar ya yi wani haka ya haka ya haka ya haka sai ya zanna ga sun annabi babunsa kuma bai sashi ya bar mazaunin annabi ya je neman abin rayuwa ba in yana ganin manzon Allah sallama mantawa yake ba shi da shi mantawa yake talaka ne mantawa yake mabukaci ne alaihi salatu wa azka wa atammu taslim yajjitan ma bone ma yajjitan ma wala ma yajjitan ma nawon mata yi mo Allah hullu ‘yan mufarai. Yahsibuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf wanda ga su ba su da shi amma ba za ka taba kaji sun tambayi wani bashi ba bashi dai ba kyauta ba kasan dai idan ta bashi ka ba kyauta bane bashi ma ba za su tambayi wani ba saboda suna ganin kasu tambayi bashin sannan ba su da hanyar da za su biya sannan kai kamar ka tambaye su kuma sun ma ƙarya kaga kaman kayoyi sun yaudare ka ne bashin ma ba za su karɓa ba bashin ma ba za su kan tambaye ka ba balle kyauta san min wai balle san min balle kwace yau bashi ma baya tambaya balle dalla dan san min shi zai yi kwace balle ma almajirin annabi alaihi salam wanda ya sha tarbiyarsa aiwa to shine yahsibuhumul jahilu wanda bai sani ba sai wanda bai sani ba sai ya dauka kaman mawadata ne shine yahsibuhumul jahilu aghniya wanda bai sani ba sai ya dauka mawadata ne shine yahsibuhumul jahilu aghniya saboda me min at-ta'affufi ka san min at-ta'affufi saboda dauke kansu da suka yi akan abun wani saboda kauda kansu da suka yi akan kayan wani ko su ganka su kalli abun ma sai dai su kalle ka ba dai su ga abun hannunka daga sun dan ga kana dan sai su yi haka ma gita mafata inan bona han ko wanda jiba ya malam musa ya zama cikin jibin ka Allah ko da jotur musu mara har an wurna da jiba ko na lilkal muwaddam ma na Allah harmi na bashi tokkata mu har da jiba ya yurno na yawa kamta sujidi a yi jiti da don kan to shi ne wanda bai sani ba sai ya ɗauka kamar mawadata ne mina ta'affufi saboda ƙyaliya saboda ɗauke kansu da suke akan abin hannun mutane kuma ba wai ba sa so ba ne ba in an ba su suna karɓa su gode ta'arifuhum bisimehum da alamar su ake gane su a babun ba wai tambaya suke a da alamominsu kaza wanda ba shi da shi kam da akwai alama ta gan shi kamar a dan cikin wahala haka kada saboda abu hurairu yana daga cikinsu abu hurairu ya ce wallahi na kusan kwana uku ban ɗanɗana wani abu ba sai da nake ta wasu tunani-tunani da tuhume-tuhume a kaina sai Allah ya nuna min sayyidina Usman zai fita masallaci sai na yi sauri na fita daga wancan kofar maza na riga shi na je na laɓe kan hanyarsa hanyar gidansa wallahi ba don kuma saboda ya ce min in raka shi na je na ci abinci a gidansa kawai saboda na san in ya ganni zai ce kawai na bi shi na je mu je mu ci abinci to wallahi ban isa in ce masa gashi mawadaci ne alaji ne daga cikin sabai mu marɗo mana alaji kan marɗo mana sai gidan jamdi sosai aiwa yana da kayan wala baya da zan in roge shi kuma ba zan ce ban bashi ba ba zan ce mai yunwa da ba zan iya ba amma na san in ya ganni zai ce min taho mu tafi gida ka zo mu ci abinci wallahi kawai sai na riga shi pak ina cikin yunwa amma alƙuran sauri nake saboda na san zan ci abinci na je na tsaya kan hanyar sa sai na laɓe cikin duhu ya zo da na ga yana tafowa ya kusa da ni sai na ɗan gyaran murya sai ce man za waye wancan kuma sai na ce abdurrahman ibn sai na ce abu huraira ne abdurrahman ibn sakar na ce abu huraira ce na mace na ce tabi'i ne ka biyo ni na ce na ce yawa to shi kenan ake ta muhimtumu la yas'aluna an-nasa ilham ta'rifuhum bisimahum kakan gane su da tawadu'unsu da kaskancin kansu wallahi ba su da dagun kai haka suke ilimi kuma ka suna tafiya ilimi yana zuba ba abinda aka faɗa a cikin masallaci ne ba abinda harshen annabi yake furta da ba da bai shiga kunnensa ba shine ilimin ai aiwa la yas'aluna an-nasa ba sa tambayan mutane ha ba sun yi bamban da mutanen nan da mutanen yanzu abdijan ko ba shi credit ne za a dauka kikikikiki wala na jobera ɗin kiki na gani wallahi ba eh ko kana ji ba ka ji ne ina kana ji ba eh ta yi inyano ne ya ta kai otta ka ne torne mu ne e torde ande har ma ya ande har ma ande har ma to ne nangi ande har ma to ne nangi aja mai mo gada ta a jamai denda a jamai mauna a jamai sobatoma a jamai kurtoma a jamai a jamai mun kada ta mujarjira amma na tudu wartan ma ya akhi an kam dabi akan an kama jamo jahato o ƴamona silmuɗa to o ɓedda jahato o ɓeddita jahato o kadi bo ɓila dow ɗum maɗa jahato an kam sana maɗa ƴamol tan ana ɗum noon
la yas'aluna nasa ba sa tambayan mutane aiwa aiwa
ka san wasu ma yadda suke roƙon mutane ka san me yake faruwa a wallahi tallahi sai sun fara da rantsuwa to sannan su kawo tambaya ba ma ki wani gidansa akwai kwanon wake biyu kwanon shinkafa ɗaya sannan akwai akwai kwanon hatsi ko biyar ne yawa in ya ganka kana ɗan gyaran babban riga ya ce wallahi wallahi tinjiya gidansa ba abin da yake zai ci tinjiya kuma ya fara da wallahi wallahi kuma gidansa akwai haka wannan to kan bi sahabai bai wannan sahabai la yasaluna nasa ba sa tambayar mutane da har ma su rantsa aiwa wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka kyautar daga cikin dukiyarku fa inna Allah mahalicin ku bihi ga abin da kuka kyautar din alimun masanin sa ne abin da Allah ya san kai kaza din zai shi ya san irin sakayar da zai maka alladhina yunfiquna amwalahum ga sayyidina Usman akan sa ayan nan ta sauka eh saboda shi alladhina yunfiquna amwalahum bil-layl wan-nahari sirran wa alaniyatan sau nawa kashi nawa kashi nawa bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan da ne sun fudu allazina akwai kuma wasu da suke tare da kai ya ma'aikin Allah akwai wasu tare da kai yunfiquna amwalahum suna kyauta daga cikin dukiyarsu billaili cikin dare ma sun yi wannan hari da rana ma sun yi sirran aboye ma sun yi wa alaniyatan a bayyana ma sun yi kaji da ayanan ta sauka sai suka ji annabi yana karanta ta sai suka tambaya sahabu suffa wannan ɗari hudun ka aya da ma'aiki ya karanta mana a sallar nan ni kun rubuta ta a ta sauka da ke ya aikin shekarar kiyar da dare ta sauka to kuma za ku gaya mana ba rubuto mana ita karfi a basu su ƙara akan haddasa kuma kana ji shikenan sai da Usman da yaji wannan ayan alladheena yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan sai ce wallahi sai nayi a saboda shi ne ba amma ya ce shi ba akan sa bane amma dai wallahi sai yayi sai ya ƙara yi kuma cikin dare ya yi sadaka washi gari da rana ya yi sadaka a ɓoye ya yi sadaka a bayyane a cikin masallaci ma ya yi sadaka ya sana ya ce to Allah ka sani daga cikin su ɗaya ɗan ji wadda ya gonga kan ya akhi ɗaiwa annabin ne yake nuna musu zahiri ganan sakayyar ganan aljannar gata gata aiwa balle ma suna da garanti annabi ya ce mu haɗu alkausara akwai garanti inda ya kai a wasu ɗaya abu annabi ya fita abu huraira kai na bakin nan yace to so ka dan raka ni mana yace to da fassara rigar sa yake raka annabi sallallahu alaihi wasallama har suka je wata gona aka daga cikin gonakin sahabbai lokacin ana zafi dama madina ana zafi ko fita ba a yi shikenan ana zafi ma'aiki ya shiga cikin ko cikin cikin cikin lambun nan to dama an toni rijiya rijiyar da aka tona ba irin rijiyoyinmu na lambun nan yanzu ba kawai generator fa fa fa kai ba irin sa bane shiga ake a ciki a ɗauko guga a shayar da lambu da kayan lambu haka ake daɗi ma'aiki da ya zo lambu kawai sai nemi ɗan rijiya take to shi kenan ya ce rufe lambun da Allah kar wani ya shigo rufe abu hurera annabi sai ya shiga rijiyar ya shiga rijiyar sai ya jingunu haka yana ɗaukar ruwa haka yana watsa a jikinsa saboda tsabagen zafi yana ɗaukar ruwan rijiya yana watsa a jikinsa yana ɗan hutawa annabta tana huta a cikin rijiyar gonan wani ina ma gona ta ce ina sai can suka ji ha sai ga mutumin sai na abubakar ya ɗan jira ya ɗan jira ya ga annabi bai fito ba kuma ya ji ba motsinsa sai ya sallama wa yassa wace ce sai da amana aisha aisha sai da amina sai da aisha yace yace aina rasulullah ya bunayya ya ta ina ma'aikin Allah yace ya fita kuwa ya fita yace to ai kuma ba masallaci ai ka ina tambayar ta ai sun yi aka da Abu Hurairah haka suka yi aka ya miƙe hanya can to ka san masoyi da masoyi akwai sirru akwai sirru haka jikinka kamar kuran karfe da nasa da naka yanzu nan masoyinka yana barin wajen yanzu nan jikinka zai amsa kuma masoyinka yana guri yanzu jikinka zai baka abu zai baka alama sai ce anya bari duwa lambun nan ba ma aiki a ciki kuwa ya kai ga kofar lambu a a kulle daɗin kewaye suke sai su kulle kofa sai ma'aiki ya kwa- sai abu sai abubakar ya kwankwasa kofa sai abu hurairu ya ce man man tsarin waye mai kwan- waye mai kwankwasa ya ce ababakrin sai annabi ya ce abu hurairu waye wai ya ce innahu abubakar ya rasulullah ya ce adkhilhu fabashshirhu yace shigo da shi kuma ka ce masa albishir masa fa sai ya bude shi ma'aikaci na bude ma na shigo da kai kuma in ce maka albishir yace na me shi ni da ya ce min zan albishir ko suka sai salamu alayka ya rasulullah yace wa alayka salam ya abubakar abshir bil janna ya ababakar albishirin ka da aljanna garanti garanti albishirin ka da aljanna tan sai jikin umar ma ya motsa ya ne har yanzu annabi ba shi a masallaci kai na ya ce abubakar ma nan yayi niyamansa ya ce to abubakar ba shakka zai samu shi ni ma bari in bi abubakar jikinsa sai ya masa anya ba sa cikin lambun nan kuwa waye ya ce umar ya ce, Abu- abu abu hurera waye ne ya ce ya rasulullah bari in bude Ya ce umar ne ya ce adkhilhu fa bashirhu shigo da shi ka ce masa albishir ya ce ma'aikaci in shigo da kai kuma ya ce maka albishir ya ce yace bi rabbik dan ubangijinka akan me kake albishir ga yamin dan ubangijinka yace akan me yace ya rasulullahi ya shigo yace ya ya umar yace abshir bil janna yace hani'an li umar hani'an li umar can sai ga zul sai ga sai ga sai ga zul nurain sayyidina usman ma haka shi ma kwakwasa annabi yace shigo ka masa albishir shi ma da aljanna shi ma ya shigo can sai ga maulana maulana shi ma ya shigo aiwa yana tawo ɗani na ma'aiki wallahi a cike da ili a cike da nutsuwa a cike da dacewa a cike da hankali ai wallahi kuma ga kurjini daram yake ai wallahi gorko goro fatima radiyallahu ta'ala anhuma shikenan yace annabi anan yake yace eh anan yake yace waye ne ya aba huraira yace innahu abul hasan ya rasulullah yace adkhilhu fabashirhu bil janna dama gashi sai na ali idon sa dara dara gete ma ko e mawde de be iti de ni gabbe de mawde bo e don jaade e garol e yeso gon non mo wayi sayyidina ali maulana ali karramallahu wajha kai be gada ni annabi jo fa ai su goma nan sai da suka shiga duk su goma nan asharul mubashirin sai a lokacin duk aka musu mubasharar aljanna sai ga talha sai ga abdurrahman sai ga sa'ad sai ga sa'id sai ga zubairu sai ga abdurrahman duk sai da suka shiga kowanne in ya kunkwasa jima kaɗan kuma sai wancan ya biyo annabi sai da sai ku shigo da shi ku musu bisharar aljanna har sai da goma nan ya cika to wa'annan shi zan ce muku suna da garanti mutum da annabi ya musu haka Allah ya tallahi tallahi shi allazina wa'anda suke yunfiquna suke kyautar dukiyar su amwalahum bil layli da cikin dare wan nahari da cikin rana sirran aboye wa alaniyatan abayyane to ai wa'annan sune falahumu ajruhum inda rabbihim ayin da sakayya su tana wajen Allah sannan kuma albishirin su da wani abu wala khawfun alaihim ba mai firgitar da su a duniya ba mai tsoritar da su a lahira kuma ba a firgitar da su ran tashin alkiyama wala hum yahzanuna babu wani kunci a duniya da lahira da za su ci allazina ya'kuluna akwai wasu kuma ya akuluna masu cin riba su ne akulunan riba la ya ƙumuna illa kama ya ƙumun la ya ƙumuna illa kama ya ƙumun lazi ya takabbatu shaitanu e minar masu yace masu cin riba menene riba ƙari akan riba kamar har ka shigar da cuta Allah bai hana ka riba ba amma Allah ya hana ka cuta akan riba a ƙara kuɗi saboda cuta Allah ya tsare mu wasu suka ce riban nan kamar ninka kayan abu kamar ka sai da shi yadda ka saye shi a take ba wannan shi ne riba amma irin ka sayi dabba ka je ka ɗaure ka siya mata harawa ka siya mata dusa ka mata allurai ka sha wahalar kullum kai ne mata shara shayar da ita ruwa waye waye ka zo ka ganta da safe ka ganta da yamma cikin dare ka tashi ka zo ka ganta wannan zan ko nawa ne ba riba ce Allah sa ka saye ta dubu ɗari biyu ka saye da ta miliyan ba riba ciki ba riba ciki duk wahalar nan da ka sha da duk abin nan eh, shayarwa ciyarwa kiwon lafiya da sauransu amma ka sai abu ka sai da shi ninki a take ba wahalar da ka sha akai wannan daga nan shine riba yake farawa Allah ya tsare mu ya'kuluna riba masu cin riba la yaqumuna ran tashin alkiyama la yaqumuna ba sa tashi ran tashin kiyama daga kabarrukan su illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kasan tashin mahaukaci in mahaukaci ya tashi ya razana in ya tashi ya yi da ya yi da kuma ya ƙara faduwa razan mahaukaci dai baya tafiya ta ƙwarai to irin tafiyar mahaukaci za ga irin razanar mahaukaci za ga suna razana daga kan gabarku irin tashin da za su daga cikin gabarku sun tashi alƙiyam la yaqumu illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan wanda kamar aljani ya taba min al-massi wanda yake da hauka kenan zalika shine wannan bi annahum qalu saboda ga abin da Allah ya saukar musu su kuma suka ce a'a innamal bai'u mislu riba ai riba kamar riba ai riba kamar riba ne riba daban riba daban riba cuta ne riba kuma albarkar cinikayyar ka ce albarkar kasuwar ka ce shi da riba innamal bai'u sun ce wai qalu suka ce innamal bai'u mithlu riba a a a a a na riba ba kamar riba ba riba bane wa halallahu al-bai'a Allah ya halatar da riba wa harrama riba ya kuma ya kuma haramtar da riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih bayan wannan wa'azantuwar ta zo daga Allah fantaha to ku tsayar da riba maza abinda kuka ci a dacen riba to bismillah abinda kuka ci a dacen riba to shikenan a tsaya a haka cadin Allah ya halatta muku shikenan kun ci halal amma daga yanzu to duk wanda ya ci ya ci haram fantaha maza ku tsaye da abin haka falahu ma salaf abinda ya wuce daga cikin cinikiyar ku abinda ya riba ta jawo muku daga cikin dukiyarku to maza ku riƙe ku riƙa jujjuyawa su ya zama halal amma daga lokacin da kuka ji wannan faɗakarwa daga Allah in kun sake to kun cire ba kun ci kun ci haram falahu ma salafa abun da ya wuce abu amruhu ila Allah al'amarin sana ga wajen Allah da gafara Allah zai bishi da gafara wa man ada wanda kuma ya sake fa ulaika ashabun nar ma abokan wuta ne hum fiha za su kasance a cikin wutar khaliduna da wamanmu yamhaqullahu riba aiwa Allah zai rage arzikin mutum in yana cin riba wa yurbi sadaqat ka gane sadaka kuma ita kuma tana tsara arziki riba kuma yana tarwatsar da arziki Allah kama haka yace wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim wutar ƙyan riba da kafirai ɗaya ne Allah baya son wanda ya ji wani hani daga Allah kuma bai canja ba shi da kafirai ɗaya suke kafirai ma mai haɗa su da Allah in ba haka ba Allah tsare mu shi ne kulla kafarin duk mutumin da ya yi maganar Allah ya halattar da riba asimin mai ɓatanci a cikin dukiya shi ne riba kenan ai mai cin riba kenan Allah zai kama shi innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gari wa aqamus salata suka bi sallolin su suka cika wa atu zakata suka mika zakokin su ga wanda suka cancanta lahum ajruhum inda rabbihim sakayya tana wajen Allah wala khawfun alaihim ba wani tsoro akan su wala hum yahzanuna babu kuma wata wani kunci a tare da su ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da kuka yi imani da Allah da annabi ittaqullaha ku ƙara jin tsoron Allah wa zaru ku daina ma baqiya min riba abun da ya saura daga cikin riba da kuke ci to ku tsayar in kuntum in kun kasance mu'minina kun yi imani kun gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam taf'alu in fa ba ku aikata hakan ba kamar yadda Allah ya umarce ku to fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli in ba ku tsaye da cin riba ba da aikata kudin riba a cikin kasuwancinku ba to ku tabbata kamar kun zara takobi ne kun tinkari Allah da fada aiwa kamar haka ne wanda ya zara takobinsa ya ce ina Allah zai tinkare shi da fada to ɗaya kuke mai cin riba mai aikata da riba da wanda ya ɗauki takobinsa ya tinkari Allah da fada ɗaya suke a wajen Allah wa in tubutum in kuma kun ƙarfafa tubarku kun koma kan abin da Allah ya ce ku daina kuka daina to dan Allah falakum ru'usu amwalikum shikenan ku irga dukiyarku ku rike ta ku rinka amfani da ita kuna samun riba da Allah ya halatta muku kuma ku tsaye da riba abin da Allah ya haramta muku falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna la tuzlimuna wa la tuzlamuna wato misali ba ƙari ba kuma rage wato kar ku ƙara kar ku rage kar ku yadda ku ƙara har ya zama ƙarin cuta ne kar ku yadda kuma a cuce ku a cinikayya misali maimakon a neman riba ma ku je kuma ku faɗi Allah bai yadda ma ka faɗi a cinikayyar ka ba kun ya ce ma kar ka yi saboda fitar da kai ya karo ya ce sa'a ya ce ya ma alƙawarin sa'a to saboda ka karka yadda a cinikayyar ka ka faɗi kuma ya yadda ma ka ci riba kar kuma ta kai riba ta isa cuta amma ka yadda ka samu albarkar cinikayyarka da kasuwancinka kuma bai yadda ma bai lallai lallai ka faɗi a kasuwarka ka kada kanka kai saboda salihi ne zama da mu geto an ko dan saura hunde naira dubu biyar an ko da mu malam malam akaramakan lawo an kuma ba komai ni dan Allah nake ka kawo dubu uku da dari biyar na san duk sufancin ka na san ba za ka haka ba malam Musa duk sufancin ka ba za ka waye bane da na'am wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kun san me wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisaratin qur'ani akwai wahala tafsiri akwai wahala wallahi ina masu dan ganin suna dan ganewa ganewa kadan kadan wa in kana zu usratin karku ce in ya kasance wani yana da usura ba wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara in kuka sadu da wani daga cikin bayan Allah yana tare da tsanancin rayuwa kuma gashi akan tafiya kuma gashi bashi da guzuri kuma gashi ko abin da zai ci babu gashi dai gashi dai shine zu usratin mu'allafatina wanda aka tsananta masa rayuwa shine zuwa usra to fa nazratun ila baisara ku tallafa mai har ku sawwaka masa ku tallafa mai har ku sawwaka masa ya kai inda zai je ya kai inda zai yanzu kun san menene yasa mutane in sun zo masallaci da Allah na taso daga gari kaza ina kan hanya wallahi kaza kaza kun san don me wasu ma ko gaza ba wasu sun mai da haka sana'a ba ma kuma in sun san akwai alajiwa ne a masallacin ko an san akwai muminiwa ne a masallacin wani ma sai ya ce wallahi wannan dubu ɗayan nan za su in na shiga gida yanzu ne za su tambaye ta za su tambaye ni ita a shafa ne ga bawan Allah na bawan mace kai ba komai Allah bari in ba su kawai gidan kuma Allah zai yi wai ga ma mu yi maka ka ganni na ba zan yi haka ba kuma hakan kuskure ne gidan nan suke bukata a karma kalla dubu ɗaya ne ka yi ƙoƙarin 50-50 yara ne bai ɗari biyar biyan kangon Allah wa kyan hande an buwa da tomi har mine bar jari ma da ɗari biyar to shi ne abin da ya sa yanzu gaba ɗaya abin ya zama kwata-kwata kyautar ba a yi wasu ɗauki haka abu sana'a ne wasu su ba akwai akwai abuja lokacin da nake tafsiri abuja wani ya zo ya same ni ya ce akar makalla na zo na musulunta ya ce masha Allah ni ma na ji daɗi yau wani zai musulunta a ba na ɗauki makirfon na rige shi da Allah jama'a ku taimaka masa ku yi kaza waye waye waye kaza kaza kaza na sa mutane suka yi ta bashi sadaka aka yi ta tara mai daga ɗari biyu a lokacin zuwa sama ayo har ma ladanin mu malam yusuf malam malam ya su gai an wale zo ya ce a karfa kalla ba za mu jaddada shahadar mu ba mu ma uku ya ta dariya wai wai zai zai yi ta jididin shahada sa da ya yi ta la ashadu wallahi la ilaha karfa kalla yi wannan a ba za mu yi ta jididin wallahi wannan cinikin sati ne a shagona wanda yi ta jididin shahadar ɗaya ya ce ba wani ta jididi ta je ko ɗari ɗari ma ba za ka yi ta jididin ta ba balle musulunci shi kenan muka yi kalmar shahada muka ta masa murna washi gari sai ya tafi wani masallaci na ma zai kai zai karbi addini kuma ba nisa da masallacin su ma suka tara mai suka yi ta ɗaukan sa a waya shi kenan mun zo mun sha ruwa shi kenan wani bawan Allah ya zo yana ta kai malam wallahi alhamdulillah musulunci yana karuwa na ce imani jiya ma ba ka ga ko wanda musulunta ana wuce to yau ma ko wanda musulunta sai to alhamdulillah arna sai arna arna sai su gora kansu abu nan alhamdulillah jiya an yi ashe na da goto yace malam kaga sunan kaga ma hotonsa an mun dauka nan kaga nan lokacin da yake kalmar shahada wajen malam a can din limamin wajen kaga turo mene da na ga sai na ga alaji modi man na yi alaji ina ona don gimba ma mu mi dara ya ai alaji modi e dare boy sai ke wani wadu hanko ba alaji modi har shege ni mo moyi do hanko moyi wai ce muku yayi a wancan masallacin naku ya karbi musulunci a yau yana neman taimako ko kuma ƙara shi yake malam cewa ya zo ne shiga addini yace bai taɓa sallah ba ya zo shiga addini yace to mu ma aka yi ga mana jiya sai muka ce to shikenan za mu canja tafiya shikenan kenan muka sayi littattafai wanda suke da Hausa da English na koyar shahada da sallah da waye da waye shikenan muka dan sai hula da tarbi sai mu ajiye a kasu masallaci shikenan duk wanda ya zo kalmar shahada sai mu ba shi littafin da yake koyar da kuma kai addinin musulunci mu baka sharbi da hula assalamu alaikum gaji je ka nemi sana'a to daga nan muka sanar a masallatan gaba daya kusan cewa akwai abin da yake tafiya gashi gashi gashi to wannan shine wa an tasaddaqu khairul lakum in kun ga mabukaci yana neman ku azurta shi daga cikin arzikinku saboda ya samu sassaucin rayuwa ya ce to don Allah ku sadakar daga cikin dukiyar ku khairu lakum ya fi muku lada in kuntum da a ce kun san ladan da za ku samu da ba za ku yi rawa ba wattaqu ku ƙara jin tsoron Allah yauman akwai fa wata ranar turja'una da za ku koma a cikin wannan ranar ila Allah zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin sannan Allah din sai misali ya nuna muku duk abin da kuka aikata a duniya ya guda muku kullu nafsin ma kasabat duk abin da mutum yayi Allah ubangiji ya tuna ya bashi ya nuna masa wa hum la yuzlamuna Allah ba zai zalunce ku ba ya sa a rubuta muku ladar ko kuma ya goge ya rubuta muku zunubin da baku aikata ba ko kuma ya hana rubuta abin ladar da kuka yi duk abin da kuka yi yana na rubuce in kun yi ladar ga ta a rubuce in kun yi zunubin ga shi na a rubuce kuma ba zai ninka muku zunubi ba kuma ba zai rage muku ladanku ba Allah ba zai zalunce ku ba alhamdulillahi rabbil alamin